الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba da yanwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu muna ƙara jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala cikin ikon rayuwar mu ta iso wannan rana ta litinin zami darasin da muka saba yi a wannan littafi na taskiyatun nufus na addoktor ahmad farid muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana muwafaka yau za mu tashi wani fasali da aka ce adraru hubbid duniya da fasalin da ya gabata an yi magana akan ita duniyar ne kar mutum ya zamanto ya shagaltu da ita hatta kaɗe masa hankali daga hidimar lahira to wanda har ya zamanto ya yi sakaci duniya ta kaɗe masa hankali har ya zamanto ta ƙaunatu a ransa sama da lahira to akwai matsaloli masu yawa wannan ɗaya na cutar da mutum a addinance shi ne wannan fasali a buraru hubbin duniya cutarwa da san duniya yake wa bawa malai ce haddasa al'imamu ahmad عن سفيان قال كان عيسى بن مريم يقول إمام أحمد يا بعد الأبار cewa ya samo daga Sufyan an hakaito kalami ne na Annabi Isa alaihi salam wannan kalami an yi ishara a ta'aliki cewa isnadinsa da'ifi ne kamar yadda ya zo a cikin majmu'ul fatawa na shekul islam hakanan cikin fatawar misriya nan ma ya ambata ya ce abu ne dai wanda aka rawaito ta wajen jundab kuma ana ambatawa cewa isa alaihi salam shine ambata waɗansu malamai suna jingina wannan kalamin min kalami malik ibn dinar ne wallahu ta'ala alam duk da raunin shi isnadin zamu ji kalamin dai kalami ne wanda yake mai kyau ma'anar tana da kyau an hakaito cewa yana faɗin hubbud duniya aslu kulli khati'a hubbud duniya aslu kulli khati'a san duniya shine asali na dukkan laifi da ake aikatawa asalin dukkan laifuka san duniya ne kan sabbaba su walmalu fiha walmalu fiha da'un kathirun kuma yace ita dukiya a cikinta akwai cuta mai yawa duk da cewa abu ne wanda mun ji yana amfanarwa hasali ma addinin bai yiwuwa sai da shi to amma ta wani ɓangaren kuma akwai cutarwa mai yawa a cikinsa ƙalu sai suka tambaye shi wa ma da'uhu menene cutarwa kuma ta dukiya ƙalu sai ya ce la yaslamu min alfakhr wal khuyala sau da yawa ita dukiya idan mutum ya same ta to baya kubuta daga alfahari baya kubuta daga takama dukiya in mutum yana da ita takan sa shi alfahar takan sa mutum kuma ya yi takama ƙalu sai suke ce fa'in salim to idan mutum ya kubuta fa domin ana samun wanda yake da dukiya amma kuma wato ba ta sanya shi alfahari ko ta sanya shi takama ba ana samun haka to in mutum ya kubuta daga waɗannan ababen fa kuma yana da dukiya ƙwada sai ya ce yushgiluhu islahuhu an zikrullahi azza wa jalla sau da yawa kokarin gyara dukiyar tasa da kyautata ta zai iya dauke masa hankali daga ambaton Allah wato mutum yana ta kokarin hidimar gyara dukiya ko a kula da ita ko abin nan a ƙoƙarin ta sake yauƙaƙa hidima ta kasuwa da za a dinga yi da ƙoƙarin lissafe-lissafe da tattaunawa da waɗanda suke gudanar da sha'anin dukiya ko kuma shi mutum ɗin tafiye-tafiye da zai dinga yawan yi to irin waɗannan sai su shagaltar da shi daga me daga ambaton Allah to sai ambata wannan a matsayin shi ne wato jinya ko cutarwa wadda dukiya take ɗauke da shi tana ɗauke da jinya sau da yawa kuma haka ne za ka ga mutane duniya tana sanya su alfahari tana sanya su toroko kamar yadda aya da Allah subhanahu wata'ala ya ambata cikin suratul hadid wajen misalta duniya ɗin ilamu annama alhayatud dunya la'ibun wa lahawun wa zinatun wa tafakhurun bainakum kaga alfahar wa takathurun fil amwali wal aulad ana ta kokarin gasa na kokarin tarawa to sau da yawa dukiya takan fusgi mutum ya irin wannan illa marahimar rabbul alamin to don haka wannan magana ko da kasancewa isnadin yana da rauni kamar yadda shekul islam ya ishara aka nakalto a nan to ala'ayi halin ma'anar tana da goyon baya a cikin waɗansu nassosi waɗanda suka zama tabbatattu Allah datar da mu fa hubbud dunya huwa alladhi amara an-nar bi ahliha bala ya ce son duniya fa shi ne wanda ya cika watan wuta da mutanenta da suka shiga amma wato ya rayar da ita kenan son duniya shi ne wanda ya rayar da wuta da mutanen da aka saka a ciki yawanci waɗanda suka karkata gare ta su ne waɗanda suke faɗawa cikin wuta Allah ka tsari ko da ba wai son duniya a matsayin a matsayin dukiya kawai ba ko da waɗansu nishaɗat na duniya holewa ita ma san duniya ne ko da ba wai sai dukiya ba mutum ya sanya nishaɗi kawai da holewa shine gaba ko kuma mutum kawai kullum ba abin da ya sa a gaba sai dai ya gamsar da sha'awarsa ta duniya to wannan shi ma duka yana daga cikin hubbud duniya kuma abubuwa ne waɗanda wani ba abin da shi ma yake so a rayuwa kawai sai ya zauna ya ta hira ya faɗi wancan ya tsegumi can ya tsegumi can shi abin da yake sha'awa kenan to shi son duniyarsa kenan to kaga wannan kuma duk ababe ne waɗanda suke kaiwa mutum zuwa ga laifi wanda zai iya sabbaba mutum shiga wuta Allah ka tsare mu yace wa zuhudu fi dunya huwa alladhi amara aljannata bi ahliha gudun duniya kuma zuhudu ai mun ji ma'anar zuhudu a can baya ba mutum ya koma kawai bai san kome na duniya ba ne a'a amma idan ka taka tsantsan da ita kada ya zamanto zai neme ta ta haram kada ya sarrafa ta ta haram kuma sannan kada ta kaɗe masa hankali daga ambaton Allah da yin abin da Allah yake so to zuhudu a cikin duniya huwa allazi amara aljannata bi ahliha shine rayar da aljanna game da mutanen da za su shiga wato laifi shike cika wuta sannan kuma bin Allah shi ke cika aljanna wasakaru bi hubbi duniya mutum ya zamanto ya bugu da san duniya maye kenan shiga maye na tsananin san duniya maye na san duniya a azamu min as-sakar bil khamr shi yafi tsananin cutarwa ga bawa sama da mayen da giya take sawa eh maye na san duniya tsananinsa da illarsa ya fi mayen da giya take sanyawa ga mutum domin duk wanda ya zamanto yana son duniya to zai iya aikata komai shi ko wancan lokacin da giyar ta saki mutum shi kenan amma son duniya ko in yana cikin zuciyar mutum da'iman yake tare da ita da ita zai kwanta da ita zai tashi fasahibuhu la yafiqu illa fi zulumatin lahadi domin ma'abocin maye na duniya la ya fi ku ba ya dawa hayyacinsa bai farkawa illa fi zulumatin lahadi sai dai a cikin duhun kabar haka ne ko wanda ya sa duniya a gabansa ba ya taɓa farkawa sai in ya ganshi a cikin kabari ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace law kana libna adama wadiyan min dhahabin yuhibbu an yakuna lahu wadiyan wala yamla'u fahu illa turab wa yatubu Allahu ala man taba wanda yasa san duniya a zuciyarsa da za a bashi rafi guda cike da zinariya to kullum buri yake yi bai wadatu da wannan din ba so yake zama biyu da za a bashi biyu so yake zama hudu hudu ya zama takwas takwas ya zama sha shida sha shida ya zama talatin da biyu wa haka za kullum so yake kawai ya ga wannan ɗin yanin ku don haka ba zai taɓa gamsuwa ba ba zai taɓa ƙoshi ba wala yamla ufahu illa turab ba abin da zai cika masa bakinsa sai turbaya ma'ana ba abin da zai ƙosar da shi har mutuwa har ya mutu ba zai taɓa ƙoshi da duniya ba to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa yatubu Allahu ala man taba amma duk wanda ya tuba ya daina irin wannan mugun buri to Allah ta'ala zai amshi tubarsa to na haka shi maye na giya mutum idan giyar ta sake shi shikenan ya farfado amma maye na duniya in dai mutum ya bugu da ita ba tuba kuma yayi ba to ba zai farfado ba sai lokacin da ya ganshi a kabarin qala yahya ibn mu'az yahya ibn mu'az rahimahullahu yake cewa ad-dunya khamru shaytan ita duniya fa giyar shaytan ne giya ce ta shaidan wanda yake ba wa mutane su sha man sukira min hadu wanda ya bugu da ita fala ya fi ku illa fi askarar mauta ba zai taɓa farfadowa ya farka ba sai dai a cikin rundunar mamata lokacin da aka sanya shi a cikin kafar nadiman bainal khasirin sai zamanto yana mai nadama tsakanin wanda sun kai hasara saboda sun ɓata lokacinsu ba su yi tanadin da ya kamata a yi tanadi ba sun ɓata lokacinsu a rayuwarsu ta duniya ba su yi tanadi a lokacin da ya kamata su yi tanadi ba har sai lokacin da suka koma kuma su dinga fatan ina ma za a da maida su eh rabbir ji'un la'alli a'malu salihan fi ma taraktu kalla إنها كلمة هي هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون to sai a lokacin mutum kuma ya dinga nadama yana so ina ma da a maida shi duniya dan ya aiki to ba zai yi ba tunda ya bugu da shan duniya ya bugu da giyarta to in ya dawo duniyan ma zai ci gaba da abin da ya saba a baya ne to don haka ita giya ta duniya giyar shedan ne yana shayar da ita ga mutane Allah ka mana tsare wa aqallu ma fiha mafi karancin abin da ke cikin ta san duniya din kenan in mutum ya bugu da giyar duniya annahu yulhi an hubbillahi wa dhikrihi san duniya yana shagaltar da mutum yana kade masa hankali wato daga son Allah da kuma tuna Allah da ambatansa wallahi idan mutum duniya ta shiga zuciyarsa bai iya zikiri ba sai dai lissafin kuɗi da yadda kuɗi zai samu da yadda za a gyara duniya da yadda za a kyautata mulki yadda za a samu mulki in hidimar siyasa ne kaga mutum ya zauna ya scheming ya tsatsara makida kala-kala da kulle-kulle da shigi da fice da shigi da fice yadda za a samu nasara a ce dai an samu mulki amma yadda zai zauna ya tsara hidima ta bin Allah bai sani ba yadda zai zauna ya ambaci wasu abubuwa da yake na dole a kansa na addini bai san su ba hasali ma sai kaga wanda ya sa duniya a gabansa ya shagaltu daga tuna Allah son Allah da kuma ambatonsa sau nawa fafutuka na neman duniya yake hana mutum ya tsaya ya sallah sau nawa fafutuka ta san duniya da kuma ƙara ajiye duniya yake sanyawa wa bawa ya ba da haƙƙin Allah a cikin dukiyarsa saboda yana tsananin so yana san duniyar yana san kuɗin ba zai iya ba da haƙƙin Allah ba wani sallah ma ya tsaya yayi ba zai iya ba ana fafutukar kasuwa ta neman kuɗi bashi da lokacin sallah ana fafutuka ta neman mulki na siyasa na kamfen bashi da lokacin sallah nawa ake samun irin haka to kaga wannan san duniya ne yake korewa san Allah dan ba za su haɗu ba biddan ne son Allah da son duniya su haɗu a'a sai dai ɗaya kore ɗaya idan son Allah ya shiga zuciya to sai kore son duniya idan son duniya kuma shi ne ya ƙarfi to zai kori son Allah cikin zuciya in ku mutum babu son Allah ɗin nan ne zai kan tafi da dukkan doka ta Allah ba zai ba ta muhimmanci ba duniyar ita ce mai girma a wajensa don haka malin ya ce wa man alhahu maluhu fa huwa min al-khasirin duk wanda dukiyarsa ta shagaltar da shi to fa hakika wanda yana daga cikin masu hasara neman kuɗi da kokarin kyautata kuɗi ya shagaltar da mutum daga yin abin da Allah ke so da abin da Allah ya dora masa yayi watsi da yin haka ko kuma yake aikata shi a lokacin da ake so yayi ko kuma yake yayi kamar yadda ake so yayi din to halal hakika wannan ya zan daga cikin masu hasara shi ne Allah ta'ala ya ce alhakumu takafur hatta zurtumul makabir kalla saufa ta'alamun thumma kalla saufa ta'alamun neman dukiya da tarata ya halakar da ku ya kade muku hankali haka nan zaka ga ana tai hatta zurtumul makabir har lokacin zaku ziyarci kabar to don haka kaga in mutun ya yi sakaci duniya ita ce ta kade mai hankali bai ɗauke ta a matsayinta da Allah subhanahu wata'ala ya sanya duk wata ni'ima ta duniya dukiya aje a nema amma dan ai amfani da ita wasila ce ilal ghaya tafarki ne da zai kai ka zuwa ga abin da kake nema shine aljanna to in mutum bai aje ta a irin wannan matsayi ba ya ɗauke ta hiyal ghayatu nafsuhu to haka nan har lokacin da kawai zai je kabari sai ga kansa a cikin kabari kalla sawfa ta'lamu thumma kalla sawfa ta'lamu كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم الله كذا تدم يجي وإذا لها القلب عن ذكر الله سكنه الشيطان إن كزوتيا تزمنتو تأشغلتو دقا أنبتم الله babu tuna Allah ba ambaton Allah a cikin zuciya ta zamanto wani abu ne daban ya shiga cikinta ba Allah san Allah da tuna Allah ba sakanahu shaitan to ku shaitan ya san wajen zama wallahi haka lamarin yake in dai zuciyar bawa ta zamanto babu Allah a cikinta batta yawan tuna Allah batta halartowa da girman Allah bata samun muraqaba bata yawan ambaton Allah to wallahi zaka ga shaitan ya mamaye cikinta shi zai rinjaye zai dinga sa mata sake-saken da Allah baya so zai umarci zuciya ta aikata abin da Allah ta'ala ya yi hani a kansa zai dangofar da zuciya daga aikata abin da Allah kuma ke so haka lamarin yake don haka duk lokacin da bawa ya wofanta daga jibintan ubangiji to haka ko da shaidan lokacin da ya bankama yake cewa la'uzayyananna lahum fil ardi wa la'ughwiyannahum ajma'in sai ce illa ibadaka minhumul mukhlasin wani waje Allah ta'ala ya ambata ya ce inna ibadi laysa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka min al-ghawi bayina baka da iko akan su sai dai waɗanda suka bika daga cikin halakakku wani gu Allah ta'ala ya faɗa a cikin Isra'i inna ma sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu walladhina hum bihi mushrikun ikon sa fa da mamayarsa yana samu ne ga waɗanda suka jibince shi kawai amma wanda suka jibinci Allah suna samun kariya insha Allah yawan tuna Allah yawan ambaton Allah yawan istighfar kana cikin hidimominka na yau da kullun neman kudinka kake yi gonarka kake kokarin kyautatawa ko kana kan hanyar gona da abin da ya kama da irin waɗannan kana zaune cikin ƴan uwa ne cikin abokai ne ana waɗansu hirarraki ko abin da ya kama da haka ka dinga bujurowa da tuna Allah ana tsakiyar bujurowa tuna Allah ko kuma ka ɗabi'antu da jehowa maganar da za ta sa dole sai an tuna Allah ko ka kawo jingina maganar da ake sai ka jingina ta da wani hadisi ya ce a ikon Allah ce Allahu Akbar manzon Allah ku sallallahu alaihi wasallam dangane da irin wannan ya ce kaza to kaga irin wannan zai sa zaman ba zai zamanto na asara ba ana yi ana gwamawa da ambaton Allah da ambaton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yin salati ga annabi da fadakar da juna kaga ana ƙara halarto da zuciya zuwa ga Allah ba za a shagaltu ba amma lokacin da ya zamanto an saluba daga irin waɗannan to shi kenan sake-sake kawai ake yi ƙoƙarin tara duniya kawai ake yi yadda za a gyara ta kawai ake yi zantuttuka na duniya ne kawai aka sa a gaba babu maganar Allah to a hankali shedan zai dinga talalaba a ciki har ya samu wajen zama yana kawatawa mutum mugun ayyuka yana kawatawa mutum abin da Allah bai so hadda suna ganin girman abin yan sai su dinga ganin sa ba ba komi ba za su iya kutsawa su aikata amma insha Allah ambaton Allah subhanahu wataala yana ba zukata nutsuwa ya kore shedan da ya gare ta Allah bi zikrillah tatma'innul qulub to dan haka wa idza laha alqalbu an dhikrillahi sakanahu shaytan sai shaytan ya zauna a cikin zuciya wa sarafahu haythu arada ya danga juyar da zuciya duk inda ya so ya juya ta can ya juya ta can ya saka mata wancan ya saka mata wancan i in wajen aiki ne mata da barbaro yadda za a ƙara ɗiban kuɗi in ɗan abin nan ne kawai ana zaune haka ya koya mata shaye-shaye ya ce ai a rikashin a sha kaza a sha kaza ko ya kawata wa zuciya abin nan zinace-zinace ko ya kawata wa zuciya sace-sace kidnapping a'a wasu ma ya kawata musu ai ba za a samu mulkin nan ba sai an zub da jinin mutum don haka sai a je a saci mutum a yi tsafi da shi don a samu mulki ko kuma a tabbatar da mulkin da ake ciki ko kuma ana son dukiyar ta sake karuwa sai aikata wani duk shedan ne yake shiga me yasa zuciyar ta saluba daga tuna Allah da ambaton Allah babu son Allah a cikin ta to wasarafahu haythu arada wa min fiqihi fi sharri kuma kun san shi shedan wato zu uslubin fil kaid yana da matakai na kukkulle kulle ya iya kulle-kulle ya halakar da mutum wallahi al'azim to yana daga cikin fikihunsa fahimtar da yake da ita fikihunsa fi sharri a cikin sharri ya fahimci yadda za a kulle sharri shi shaidan annahu yurdiyahu bi ba'd a'mal al-khair wanda ya sanya masa san zuciya a san duniya kuma ya mamaye zuciyar kuma yake juyar da zuciyar da ya ga dama wasu lokata sai ya sa zuciya ta ɗan yarda da ɗan wasu ayyuka na alheri ba don komai bai na so ya kai shi ya baro liyuriyahu annahu yaf'alu alkhaira dan ya nuna wa bawan cewa ai shi bawan mai san alheri ne mai san ayyukan alheri amma kuma shaidan ne ma mai zuciyarsa mun gane ko aikin banza ne sa a gaba duniya ce kawai a gabansa zai iya sawa ai kisan kai a dalilin duniya zai iya duk kudin da ya shiga gabansa zai iya ɗiba ba abin da ya dame shi kowane abu zai dan dai a samu duniya mutum ya shiga gabansa ba masi zai iya taka shi ya murtsuka kuma kowewaye ba zai yi ba amma da yake yana da awar musulunci kashe ɗan ya nuna masa cewa shi fa an kama hannunsa za a kai wuta ne sai ce masa a ayi ka rika zuwa umara ai umara idan mutum yayi umara ba ku ji malaman ku suna faɗa ba ai umara idan mutum yayi umara a cikin ramadan annabi ya ce kaman yayi aikin hajji tare da ni ne da haka kowace ramadan zai je umara ya bi iyalansa da kudin da ya sata in kudin kidnapping ne ma da shi zai je shi sai kawata masa wannan aikin alheri dan ya nuna mai cewa shi fa na Allah ne ko ya kawata masa yin aikin hajji ai zaka dawo raja'aka yawmi waladatu ummuhu ko kuma ya kawata masa a to duk abin da kai gina masallaci man bana lillahi masjidan bana lahu bihi baitan fil janna ai za a gina ma gida aljanna dan ya yaudare shi ya dan bashi wani nutsuwa a rai kamar cewa kan hanya yake wannan sai sake rufe masa idanu ba zai ga sharon da yake yi ba to shi dan ya iya irin haka ai mun tuna fasalin mu na bayan muhasaba ko muhasabatun nafs to kaga shi mai irin wannan baya kusa da muhasaba ba zai taba tsora kansa a mawuni ba ba komai bane shedan yana da uslubi kala-kala wajen sharri dan ya batar da mutane wannan shine ma'anar abin da ya faɗa thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim fala tajidu aktharahum shakirin zan zo musu ta dama zan zo musu ta hagu zan zo ta gabansu zan zo ta bayansu malamai suka ce ta zahirin ne zai zo ya zo ta nan ya zo ta nan wasu malamai suka ce zai zo da uslubi ne kala-kala matakai ne kala-kala in ya zo ta nan wajen bai yi nasara ba to sai sake wata dabara in bai nasara ba sai haka zai yi ta dabarbaru ya kullo mutum har sai ya samu soft point ɗin mutum inda yake da laushi ta nan sai ya penetrating sai ya shiga to shi yasa wajibi bawa kullun ya dinga halarto da ubangiji zuciyarsa ya dinga roƙon Allah ya kare shi daga sharrin shaydan dan ba shi da dabaran kare kansa in ba da kariyar Allah ba kuma duk abin da aka ce na shaydan ne to ya nisance shi dan kare fada tarkonsa to da haka ne bi idnillahi ta'ala sai kaga bawa ya samu ya kai gaci Allah ka tsayar da mu ويقول ابن مسعود رضي الله عنه عبد الله ابن مسعود الله يقرا مسير دا yake cewa ما اصبح احد في الدنيا الا ضيف وماله عاريه فالضيف مرتحل والعاريه مؤدات عبد الله بن مسعود الله يقرا مسير دا yake cewa ma asbaha ahadun fi duniya wani fa bai zan a duniya ba bai wayi gari a duniya ba illa daifin face a matsayin bako duk wanda yake duniya a matsayin bako yake cikin hadithin abdullahi dan umar annabi ya dafa kafadarsa yake cewa kun fi duniya ka annaka gharibun aw abiru sabili ka zama a duniya kaman bako ko mai ketar hanya kaga bako zai tafi mai ketar hanya hanya ce ta kawo shi tsallakewa zai kawai ya wuce ba zama ya zo yi a garin ba to abdullahi dan mas'udi ya ce kowa fa in yawa ya gari a duniya matsayin bako yake dan wani abu ne kawo shi zai tafi wa maluhu ariyatu dukiyarsa kuma kadan ce tsakatsaki ne mai yawa ne aro aka bashi aro faddaifu murtahilun bako ba shi mai tafiya ne bako baya zama wal ariyatu mu'addatun duk abin da aka ce aro ne kuma ana maida ta tunda ba kyauta aka baka ba ba mallakar ka bane za a mayar duk abin da aka ce aro aka baka dan mara ya ce kayan aro abin banza ne ko ran da mai abin ya amshi abinsa ya ce to ai dole ne ka koma naka to kai bakka da naka dama koman na mai koman ne aro ne ya bayar shi suka ƙur'ani ma Allah subhanahu wata'ala da zai zabarar da mutane don su yi ciyar da dukiyar saboda Allah ya ce wa an fi komin ma ja'alakun mustakhlafi na fi kuma ku ciyar daga abin da muka sanya ku wakilai duk in an ce maka kai wakili ne naka ne asali abu ba naka ba ne ko a gari ne aka ce wakili ba shi ne asalin sarkin ba akwai wakili akwai mai anguwar ko daga can shi wakilci yake ba nasa bane to don haka dukiyar an baka wakilci ne ka sarrafa ta yadda mai shi yake so in kuma ka sarrafa ba yadda yake so ba to zai tambaye ka kamar a nan duniya mutum ya wakilta ka akan dukiyarsa yadda yake so haka za ka sarrafa dukiyar ka kuskura ka sarrafa ta ba yadda yake so ba zai tambaye ka in ya so ya ce maka na yadda ka rika ɗauka kana yin cefa ne kullum abincin gidanka amma kada ka wuce kaza ran da ka wuce kuma zai tambaye ka yana da haƙƙi ya tambaye ce me yasa ai na gaya maka to haka nan dukiya take hannunka kai ne ka je ka nemo amma aro Allah ya baka wakilci ya saka shi yasa sai ya ce ban yadda ka kashe dukiyarka a kaza ba haramun ne kaza ne kuma nake so kai kuma a kowace shekara ka ɗebi dukiyar taka wani ɓangare a ciki ka ba ma wane da wane da wane zakka ce kaga wannan duk sai zamanto shi mai abin ne ya ce ga yadda yake so ka masa wakilci in kuma kai ba yadda yake so ba to zai tambaye ka a kiyama ce me yasa nace kai kaza da dukiyar dan baka ajiya baka yi ba to aro ne bako mai tafiya ne aro kuma za a maida wa mai shi shine masu mukima suke cewa wamal malu wal ahluna illa wada'iu wala budda yawman an turadda alwada'i ai da dukiya da yaya ba su zamanto ba face aro dukiya da yaya duka aro ne kuma babu makkawa wataran sai an maida wannan aran qalu wa inna ma kana hubbu dunya ra'sul khataya magabata na cewa san duniya fa shine kololuwar laifi shine kaman jari jarin da ke sawa ya laifi yanzu don Allah me ke sa barawa ya sata san duniya ne ko ba haka bane wane yana da kaza shi bashi shi ma sai ya samu sai je ya sata ko kuma yana da kaza amma bai wadace shi ba kuma ba zai jira Allah ya bashi ba sai ce ba ya je dauko noni ai shine san duniya ne kowace irin sata tsakanin tabarawo dan sane ko tabarawo dan damfara ko tabarawo mai haura katanga da fasa shago ko tabarawo mai hidimar biro ko tabarawo dan yahu duk baki daya ba su wadatu da abin da Allah ya ba su ba ne sun raina abin da Allah ya ba su don haka suna so sai sun samu ko kuma sai sun ƙara san duniya ce ta sa su kai sata san duniya ne idan mutum ya je shagiya san duniya ne ta sa shagiya saboda Allah ta'ala ya ce kar a shagiya shi kuma yana so ya ji wannan maya wanda ya shagiya za a sa shi a wuta amma wanda yake son lahira ya shiga aljanna kar ya shagiya an tanada masa irin ta aljanna to shi da yake duniyar yake so sai ya sha ta duniyar da haka sai je sha amma wanda wannan bai kade masa hankali ba ta lahiran yake so to sai ya kiyayi wannan amma wanda ya fifita ta duniyan to sai sha ta duniya so kowane laifi idan mutum ya aikata san duniya ne sa aikata san duniya ne sa aikata shi yasa suka ce wa inna ma kana hubbu dunya ra'sul khataya wa mufsidan lid-din min wujuhin kuma san duniya yana bata addinin mutum ta faskoki da yawa ahadiha ɗaya daga ciki anna hubbaha yaqtabi ta'zimuha san duniya yana sa mutum ya girmama duniya sama da girmama addini yana sa ya bata kimar da ya wuce na tauhi haqiratun inda Allah ita kuma walakantacciya ce a wajen Allah cikin wani hadisi duk hadisin da'ikul isnad ne yake cewa law kanatid duniya تعدل جناح بعوضة ما سقى كافرا فيها شربة ماء da a ce duniya ta kimata ya kai fuffuken sauro to da mukurwa ɗaya na ruwa kafiri ba zai samu ba saboda za a ce kimarsa shi walakantacce ne bai kai ya sha mukurwa ɗaya mai ƙimar da take fuffuken sauro a duniya ba ba za a ba shi ba amma kafir yana fanta makafarcinsa sai Allah ya tara masa dukiya ya tara masa mulki ya tara masa abubuwa na duniya saboda ita batta da ƙima to duk wanda yake son duniya ya fifita ta sama da lahira ai abin da ka fi bawa daraja abin da ya fi ƙima a wajenka kullum shi ne za ka ga mutum yake karkata don nemansa haka ne ko ba haka ba in abu yana da daraja a wajenka za ka ga ka damu da shi za ka iya bakin ƙoƙarinka don samun wannan abin saboda yana da ƙima yana da daraja a wajenka nan duniya can kuma lahira sai aka ja zare aka ja layi ita duniya mataki ne da za a kai zuwa ga samun lahira aljanna kenan to amma sai aka sanya mutum dokoki a nan duniya ɗin tsakanin umarni da kuma hane bari in mutum ya kiyaye waɗannan to zai samu lahira gwargwadon ƙimar da bawa ya bawa lahira ita aljanna gwargwadon yadda take ƙaunatuwa a cikin zuciyarsa irin shauƙin da yake da shi na samun aljanna gwargwadon yadda zai yi gwagwarmaya wajen ka kiyayewa wannan dokokin da aka sanya masa na rayuwar duniya na yi bai amma lokacin da ya zamanto duniyar ita ce tafi soyuwa a wajensa ya fi ba ta kima da daraja to ko da an ce kaza zai hana mutum samun lahira to shi will prefer na nan nan ko da an ce yin kaza din nan zai sababa masa samun azaba ne to shi ya fi son jin daɗin nan ɗin so kaga gwargwadon yadda abu ya girmama a zuciyar mutum gwargwadon yadda mutum zai gwagwarmayar nemansa to da haka idan duniya ta zamanto ita ce tafi girma a zuciyar mutum to sai ya bata girma sai ta zanta yi girma a wajensa shi fa rasa duniya a wajensa shine kowace irin asara in an rasa duniya sai da cewa ai shi kenan shi ya duniyan nan yayi rakiya ya zo a banza saboda bai san duniya ba ya zo a banza kawai a neme ta ai ba fituka a same ta ta koyaya in an same ta ai shine mutum ya haye ba haka ake faɗa ba sai a ce ya haye ai wane ya haye tana ɓarnata wa mutum addinansa dan za ta sa ya bawa duniya girman da ba nata ba alhali ita kuma a wajen Allah kaskantacciya ce wasaniha hanya ta biyu da son duniya yake barnata wa mutum addini annallaha la'anaha Allah ya la'anci duniya ai mun ji la'anar ko ayyukan bayi kenan wa maqataha kuma Allah subhanahu wataala yayi fushi da ita wa abghadaha nan ma duka fushi ne illa ma kana lahu fiha sai dai abinda aka sarrafa a duniya na ayyuka wanda yake na Allah ne illa abinda aka sarrafa shi a duniya wanda yake na Allah ne aikin da ake an nemi duniyar domin kyautata lahira an sarrafa duniyar domin neman lahira an aiwatar da ayyuka wanda Allah yake so a duniya don a samu lahira an ambaci Allah an zan tare da Allah an yi biyayya ga manzansa to kaga irin waɗannan su ne abinda sai kasance na Allah to abinda aka yi a duniya wanda yake na Allah shine kawai la'anar ba ta samu ba wa man ahabba ma la'anahu Allah wanda ku ke son abinda Allah ya la'anta wa maqatahu ya fushi da shi wa abgabahu faƙad ta'arwaba lil fitna to ya bujiro da kansa ne ga fitina azaba kenan wa maqatihi ya bujiro da kansa ga fushin Allah wa ghadabihi da fushin Allah Allah baya san kaza kai kuma ka nuna ita ce kawai a hannu ita ce gaya menene abin da Allah baya so a duniya din mutum ya sa duniya ita ce kawai gaban sa shi yasa Allah ya ce fa'arid amman tawalla an dhikrna ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك ما بلغهم من العلم إن ربك عالم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى kaga nan sai Allah ya gaya wa manzo sallallahu alaihi wasallam ka rabu da duk wanda ya juya baya daga ambatona zikrina ambatona da tunani da bin dokata duka yana cikin zikrullahi ka rabu da duk wanda ya juya baya daga Qur'ani da abin da Qur'ani ya koyar walam yurid shi bai san kome ba abin da ya nufata illa alhayatad duniya sai duniya kawai ya gyara ta to kaga sai Allah ya zargi akan waɗannan mutane waɗanda duniya ita ce gayarsu sun sa ta a gaba kawai ita suke tunani ina zaka je neman duniya daga ina kake neman duniya tunanin me kake yadda za a gyara duniya hidimar addini fa a a ba tuna Allah ba kokarin aita ka tsantsan da abin da Allah ya ce mutum ya zamanto ya gafala akan haka to kaga kenan ya bujiro da kansa wajen nuna soyayya ga abin da Allah ya la'anta nan wajen ya nakasa kansa wa thalithiha hanya ta uku da son duniya yake kawowa barna ga addinin mutum annahu idza ahabbaha sayyaraha ghayatahu idan yana son duniya to zai zama ita ce matukarsa abin da yake bukata zalika mabalaguhum min al-ilmi duk tunaninsu na ilimi iya inda iliminsu ya tuke ya za a gyara duniya ya za a yi sallah ba su sani ba in sallah ta ɓaci ƙabli da baɗi ba matsalarsu ba ne a buga ta kawai yadda za a yi ya al'amarin zamantakewan aure ki duk ba abin da ya dame su aikin hajji idan za a je kai dai ka je abin da ka ga mutane suna yi ake ma za ka yi aikin hajji yana ɓuya ne mutane sun je arfa kai ma kana arfa wannan farin kyallon kai ma ka yafa imana kawai kai maka yadda kai amma ya aikin hajji yake mai abin da ba a mahaduratul ihram menene ababen da ake so arkanuhu da makamantansu duk shi ba matsalar sa da je makka a dawo annahu idza ahabbaha sayyaraha gayatahu sai zamanto ya mai da duniya ita ce matukar sa kawai وتوصل إليها بالأعمال التي جعلها الله وسائل إليه وإلى الدار الآخرة zai iya ɗauka ayyuka waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya sanya su tsani ne da za ka yi amfani da shi wajen neman yardarsa da kuma neman aljanna shi ne addarar akhira to sai zamanto yana amfani da waɗannan ayyukan matsayin tawassuli zuwa ga duniya ayyuka da za su ba shi abin da yake so na duniya ayyuka ne wanda Allah ya sanya su aiki ne wanda za a yi don neman lahira fa amma yanzu shi yana amfani da waɗannan ayyukan ne don neman duniya alhali Allah ya sa wannan ayyukan ana yin su ne don neman lahira a nemi tawassuli zuwa ga neman yardar Allah da kuma samun aljanna amma sai ya juyar da su san duniya yake sa mutum ya haka aikin alheri ma idan zai yi sai ya yi shi don gyara duniya ne abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a yi mai kyau na dukiya ba zai yi ba zakkarsa ba zai fitar da zakka ya bayar ba amma zai iya ɗaukan dukiya sadaka haka kawai ba zai yi ba zakka ma ya ƙi ya yi amma fa idan yana neman wani abu na duniya ko idan matsayi yake nema na siyasa zai iya fitowa da dukiya ya zo ya tarba wa mutane yabi mutane na ta musu sadaka ne a masallatai sadaka ne a ina kaga ayyuka ne da Allah ya sanya su za a yi amfani da su don neman lahira yanzu ya yi amfani da su don neman duniya saboda ita ce gaya tuhu zai iya kashe kuɗi mai yawa a kamfen ɗinsa wanda ninkin ba ninkin abin da zai fitar na zakka ne amma ya ki fitar da zakka amma zai iya kashe wannan kudin a wajen siyasa don neman duniya kaga abinda Allah ya sanya a amfani da shi don neman yardar Allah a shiga aljanna ya sayyara shi yanzu don neman duniya wanda ya sa duniya a gaba hatta wa'azi ma zai iya yin wa'azi don neman duniya ya zama to wa'azi yana yin don ya samu ɗaukaka don ya sami karɓuwa wajen jama'a don ya samu wani abu kuma na duniya ko ya san wani matsayi to kaga wanda ya zamanto son duniya ya shiga ransa ɗaya daga cikin matsaloli da cutarwar da son duniya take a addinin mutum kenan abinda Allah ya sanya shi ya zamanto wasila ne na kyawawan ayyuka da za a nemi yardar Allah da shi a nemi lahira sai ya sanya su yanzu ya tawassalu biha ila duniya Allah ka shirar da mu don haka fa a kasa al'amura sai ya canja al'amura wa ƙallabar hikima sai ya birkita hikimar da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya abin an sanya shiga hikimar shi ne wannan aikin a yi amfani da shi don neman yardar Allah man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanhiyannahu hayatan tayyiba wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'mal to kaga ayyukan kirkin sai ya juyar da su ya canja hikimar hikimar shine yi aikin kirki wanda Allah zai yarda da shi in ya yarda da shi Allah ya lallaba bawa da falala ya shiga aljanna to yanzu shi kuma sai ya burkita eh kamar abin da suke cewa wai kwankashali mai wuyar magani ko na sha sai ya shafa na shafawa kuma ya sha to ina za a san waraka hmm? wannan an ce sha za a yi wannan kuma sai aka ce a yi wanka da shi ko a shashafa a jiki shi na shashafawan shi ya sha na shan kuma sun yi wanka da shi to aka ya burkita warakar ko? ya burkita warakar maganin zogi ne aka ba wa mutum analgesic ya bugu a jiki aka ce to wannan ka shashafa bam ne ga shi wannan maiko ne an da irka shashafawa da safe da daddare kuma a shafa shi kuma wannan ƙwayoyi ne su ma za ka sha ɗaya da safe ɗaya da rana ɗaya da daddare shi gogon da ya zo ƙwayoyin sai rika jika su yana shafawa kafa shi kuma wancan man sai ya dama shi sai ya sha ai kaga an juya an jirkita abin to kama haka ne aikin da ake so na neman lahira sai ya jirkita shi don neman duniya to ina zai yi amfani zai amfani ba zai amfani ba ana so a ajiye kome a muhallansa san duniya ne ke kawo mutum ya yi wannan lissafin bahabar lissafi abinda za ka yi don neman lahira sai ka yi shi don neman duniya duniya ce aka ba ta muhimmanci fahahuna amran kenan anan sai a fuskanci wasu lamari guda biyu ahaduhuma ɗaya daga ciki ja'alul wasilati ja'alul wasilati ghaya ya sanya wannan wasila din ita ce matukar ayyukan da zai yi na duniya sai sanya su ne matukar duniyar ita ce matuka wasani at-tawassul bi a'malil akhirati ila ad-dunya wasila nan wajen duniya ake nufi ja'alul wasilati ghaya ita duniya ita ce alwasilatu ila al-akhirah ayyukan da zaka yi a duniya shi zai kai ka lahira to sai sanya duniyar yanzu ita ce gaya ita ce matukar ba lahira ba sannan na biyu at-tawassul bi a'malil akhirati ila ad-dunya yanzu yayi tawassuli da ayyukan da ake amfani da su wajen neman lahira ya juyar da su wajen neman duniya malai ce wa haza sharrun ma'kusun min kulli wajhin wannan sai zaman to sharri ne da aka birkita shi ta kowace fuska wa qalabun mankusun ghayatul intikas kuma birkitawa ne wanda aka juya shi matukar juyawa yan ce intikas shine kama ce a kifa kofi upside down to kaga ya burkita komai duniya ita ce wasila da za a aiki a cikinta don lahira sai sanya duniya ita ce matukar ita ce abin nema ba lahira ba aikin da za a yi a duniya wanda shi ne zai zamanto matakalar da za ta kai mutum zuwa ga yardar Allah yan sai shi kuma aikin shi ma sai mai da shi shi ne matakalar da za a tafi zuwa ga duniya ka ji shirme ai ta kowane gefe ya burkita komai duniyar ba ita ce matukar ba ba ita ce abin neman ba abin neman shine lahira duniya ana aiki ne a cikinta don neman abin neman to sai sanya abin ita ita duniyar ita ce abin neman aikin da aka sa kuma a yi don neman lahira sai ya sanya yanzu aikin shi kuma za a yi shi don neman ita duniyar kaga komai ya jirkita shi sai zamanto babu riba kenan wa hadha huwa alladhi tabaqa alayhi hadhu alquzzati bilquzza wannan shine abinda wato magana can da aka ce hadhu alquzzati bilquzza in tabaqa alayhi wato ta daidaita da shi kama ce ai nasabahu kenan wannan magana ta dace da wannan abin da wannan yi hazul qudzati bil qudza cikin wani hadisi wanda Imam Muhammad da Tabarani suka rawaito daga Shaddad ibn Aus marfu'a yana cewa shiraru hadhihi al-ummati ala sunani alladhina khalaw min ahli al-kitabi hazwa al-quzzati bil quzza mafi sharrun wannan al'umma zaka gansu ala sunani alladhina khalaw min ahli al-kitabi suna bibiyan hanyoyi sunan anan turuq suna bibiyan hanyoyin waɗanda suka shuɗe cikin ahalar kitabi hazwal ƙuzzati bil ƙuzza tamkar jawaska da jawaska al-ƙuzza kibiya a samanta ai akwai ruwan ruwan kibiya ko sannan akwai kyauran to shi ruwan kibiyan zaka ga ai ana yinsa da wani kurzun kurzun ta bayansa ba haka yake ba kaman kaman kaman jawaska yake asalin jawaska shine gashin gashin tsuntsu gashin tsuntsu na jikin fiffike idan ka cire shi ai zaka ga yana haka yake ko ko ba haka yake ba to ai a wannan shakalin ake yin ruwan kibiya a wannan shakalin ake ruwan kibiya in an yi ruwan kibiya tsinin yana ta nan to ta nan sai ga da karafan sun yi haka wannan karfan yayi haka wannan karfan yayi haka wannan karfan yayi haka ba haka ake ba yadda idan ta shiga ko cirewa zaka yi shi ma wannan da ya hakan sai finciko nama ai shine hikima to yadda waɗannan karafan suke jere wannan yan allura mai kama da allura a jikin yake jejjere yake jejjere mun gane to shine qutza har zuwa ƙuzzati bil ƙuzza yadda ɗaya yake jere da ɗaya inda wannan ya bi ai ɗayan ma shi zai bitin da dama tare suke to wai ana buga misali ne da wani irin wannan ibara don a nuna inda wannan ya taka to shi ma nan zai taka za a kwaikwaye su wani hadithi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa la tattabi'unna sunana man kana qablakum hadwa al-qudzati bil qudza hatta idza dakhalu hujra dabbin la dakhaltumuhu suka ce al-yahudu wan nasara annabi yace faman to wa nake nufi in ba su ba sai kun bi abin da suka aikata dai bayan da to nan ana nufi wanda ya aikata irin wancan ashe wannan hadisin da ya magana hazwal quzzati bil quzza su ma sun aikata kenan don su ne suke ni ikas su ne za a ce ku yi kaza sai su yi akasin sa wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum in za ku shiga ku ce hitta wadkhulul baba sujjada wa qulu hittatun ku shiga kuna masu sujuda kun dukar da kai kenan ake nufi sujudan hinayin sannan kuma ku ce hitta in kuka yi wannan kawai za a yafe muku dillafin da kuka ya baya da suka zo za su shiga sai suka zauna akan duwawansu suna ja kaga sun canja abu mai saukin suka wayar sai suka yi mai wahala sannan maimakon su ce hittatun sai suka ce hintatun fi sha'ira sun kara wa kansu wahala a wajen magana don dai su canja to kaga wanda ya yi irin wancan duniya ya maida ta ita ce matukar alhali lahira ce matuka ya canja ayyuka masu kyau da Allah ya sanya a yi a duniya don neman lahira sai ya burkita suka zamanto don neman duniya nan ma ya canja ya aikata irin abin da yahudu da nasara suka yi ƙala ta'ala allah maɗaukaki ya ce man kana yuridul hayatar duniya wa zinataha duk wanda ya kasance yana nufin rayuwar duniya da ƙawarta nuwafi ilaihim a'malahum za mu cika musu ayyukansu ne a nan duniya aikin du da aka yi don lahira aikin da aka sanya shi a yi shi don lahira bawa sai ya yi shi dan duniya to bashi da lada a lahira iya yabon da za a masa a duniya shine sakamakonsa iya abin da zai samu a duniya shine sakamakonsa in sadaka ya yi amma dan neman duniya ne ba lahira ba yabon da za a masa a duniya shine lada duk abin da ake yi dan neman lahira Allah ya sanya shi na neman lahira ne sai aka yi shi dan neman duniya to sakamakon duniya shi ne shi ne nuwaffi ilaihim a amalan wahum fiha la yubkhasun alhali su a cikin duniya kam ba za a rage musu komai ba amma a lahira fa ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar waɗannan su ne wanda ba su da komai a sakamakon abin da suka yi a lahira sai wuta Allah ka tsare mu Allah ka sa ayyukan mu yi domin ka wa habita ma sana'u fiha kuma duk abin da suka aikata a duniya din ya lalace wa batilun ma kanu ya'malun saboda abinda suka kasance suna yi batacce ne ba su yi nufinsa dan neman lahira ba sun yi ne dan neman duniya alhali kuma Allah ya sanya wannan aikin dan neman lahira ne san duniya shine yake irin wannan illa a addinin mutum ya sanya abinda za a yi dan neman lahira sai ya zamanto an yi shi dan neman duniya saboda dama ita aka sa a gaba malai ce wal ahadithu kathira hadisan fa suna da yawa minha hadithu abi hurairah fi thalathati alladhina hum awwalu man tasa'ara bihim an-nar a cikin akwai hadithin abu hurairah na mutum uku waɗanda annabi ya bada labarin su ne farkon waɗanda wuta za ta yi balbali da su tasa'ara za ta yi balbali da su algazi والمتصدق والقارئ wanda ya je jihadi da wanda ya sadaka da makarancin alkur'ani amma waɗanda iri wanda suka yi jihadin suka yi sadaka suka yi karatun ƙur'anin ko ilimin ko wa'azan dan a ce sun iya dan a yabe su dan su samu matsayi wannan yayi dan jaruntaka wannan yayi dan a ce ai shi mai karamci ne wannan yayi dan a ce shi mai ilimi ne alladhina aradu bi zalika ad-dunya sun aikata waɗannan ayyukan ne suna nufin duniya wan nasiba wa huwa fi muslim wan nasib wa huwa fi muslim sai wato a duniya wan nasib ya adafi ne akan na baya allazina aradu bi zalika dunya wan nasib suna nufin duniya ne da matsayi wa huwa ai hadithin kenan yake nufi ya ishara zuwa ga hadithin fi muslim yana cikin wato sahih muslim cikin kitabul jihad malai ce fanzur mahabbatad dunya ka duba fasan duniya fa idha harumat haula'i min ajrin ai kaifa harumat haula'i min ajrin yadda ta haramta ma waɗannan lada mai jihadi amma da yake yayi ne don duniya sai aka haramta masa lada na shahada mai sadaka da dukiya aka haramta masa lada mai ilimi aka haramta masa lada saboda sun yi ne don duniya wa afsadat alaihim amalahum san duniya ya ɓata musu ladan aikin nasu wa ja'alathum awwalad dakhilina ila an-nar har ma ya sanya su ne farko wanda za su shiga wuta to ina kuma ga wani san duniya yana yi ɓarnata buldoza ne a addinin mutum don haka kar mutum san duniya ya shiga zuciyarsa dukiya san ta ya rufe masa ido san matsayi ya rufe masa ido neman yabo a wajen mutane ya rufe masa ido to idan har mutum ya sa waɗannan ababe a gaba sai ya zamanto san duniya ya shiga zuciyarsa kuma zai iya lalata masa aiki dukiya a neme ta don gyara lahira kar ta rufe ido matsayi sai dai in ya same ka kar ya zama to kana gwagwarmaya don shi sannan ka yi aiki domin Allah kar ka damu da yaban mutane Allah ubangiji ya taimake mai tsarkake mana ayyukanmu سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم اعمالهم akwai wahum gyarawa kawai na yi ni ɗin ba na ga tafi yi rodin fiha wahum fiha fiha wahum fiha shi ne abin da aka cire nuwafi ilayhim a amalahun fiha wahum fiha la yi baka su